تداخلي إليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم 21 ga watan Jumada Sani hijira tana da 1445 wanda ya dace da Laraba uku ga watan ɗaya miladiya tana da 2024 za mu shiga darasin fiƙihun malikiya a littafin ainihin akrabul masalik fasilin fi tadakulin idadi fasali cikin shigegeniyan iddodi ma'ana wani idda ya zo ya fada kan wani idda. Idda dai da istibra'i abubuwa ne kaman guda uku. Shi istibra'i ya kasu kashi biyu akwai istibra'i na baiwa akwai istibra'i na ya. Istibra'i na baiwa shine jini ɗaya, istibra'i na ya kuma shine jini uku. Idda shi ma ya kasu kashi biyu, akwai idda na mutuwa akwai idda na shika. To wa'annan abubuwa guda ukun istibra'i iddan shika iddan mutuwa yadda za su yi tadakuli ma'anan tadakuli ana cikin wannan sai wannan ya zo ya hau kan wannan to irin wannan ɗin ana suranta shi a ainihin a ƙaliya a hankali ana sifanta shi a abu tara ne amma kuma waƙi kan baya wuce bakwai a ce iddan iddan iddan iddan shika yana iya fadawa kan iddan shika yana iya fadawa kan iddan istibra'i ai kan istibra'i amma ba zai iya fadawa kan iddan wafati ba nan ba zai yi mace a ce mijinta ya mutu tana ta kaba kuma ya sake ta ta ya zai sake ta bayan ya mutu to iddan mutuwa shi ma yana hawa kan abu biyu iddan mutuwa yana hawa kan istibra'i tana istibra'i mijinta ya mutu yana iya hawa kan iddan shika mijinta ya sake ta shika raja'i tana idda sai mijin kuma du ya mutu kaga wafatun ala iddati talaqin wafatun ala istibra'in sannan iddatu talaqin ala iddati talaqin iddatu talaqin ala istibra'in duk yana iya hawa shi istibra'i shine yake hawa kan ukun gaba daya istibra'un ala iddati dalaqin istibra'un ala iddati wafatin sannan istibra'un ala istibra'in in ka hada bakwai din kenan wanda baya yiwuwa shine iddatu wafatin ala iddati wafatin kaga ba zai yiwu ba ya mutu tana ta kaba kuma ya ƙara mutuwa ta ƙara wani ta kaba ka ba zai yiwu ba ko kuma a ce iddatu dalaqin ala iddati wafatin ya mutu tana ta kaba kuma mijinta ya mutu ta mijinta ya sake ta ta ya zai sake ta bayan ya mutu kaga ba zai yi ba to guda tara ne a akali amma kuma wanda yake waƙi din shine guda shidan nan guda bakwai din nan istibra'un ala istibra'in istibra'un ala iddati wafatin istibra'un ala iddati dalaqin uku kenan ba sannan iddatu dalaqin ala iddati dalaqin iddatu dalaqin ala istibra'in nawa kenan biyar kenan sannan istibra mene sannan iddatu wafatin ala istibra'in sai iddatu wafatin ala iddati talaqin shine bakwai wannan bakwai shine waki wancan biyun ba a jin zayyu to shine yanzu zamu karanta kowanne in ya faru ya za'i in dara mujibu iddati iddatin idan abin da zai wajabta idda ya faɗo wa mace mutlaqan wannan sake ba ƙayyadewa ko iddatu wafatin ne ko iddatu ɗalaƙin ne au istibra'in ko kuma abin da zai wajabta istibra'i ya faɗo wa mace wannan abin ko mujibu iddatin ɗin ko mujibu istibra'in ɗin ya faɗo mata ƙabla tamami iddatin kafin ta cika idda tana wani idda kafin ta gama sai wani idda ya zo ya same ta ko tana wani tana istibra'i kafin ta gama sai idda ya zo ya same ta. Au istibra'in ko kuma istibra'i ya same ta tana ainihin idda ko istibra'i ya same ta tana istibra'i. To in hadamal awwalu yanzu abu na farko tukuna wancan na farkon in iddan ne istibra'i ya samu wannan iddan ya rushe yanzu istibra'in za a yi idan iddan ne ya samu wani idda wannan idda na farkon ya rushe wannan na biyun za a yi idan wafatin ne ya samu idda duk dai wanda aka samu din ya rushe wanda ya zo din yanzu shi za a yi mun gane yawwa ya za ta yi wasu ta anafar sai ta fara sabon lissafi na wannan wanda ya zo din wancan ya rushe kaji yanzu anan yana magana akan bakwai din gaba ɗaya alal itlaqi ba to sai sai istisna'i yace illa iza kana tsari'u sai dai idan wanda ya fado kan wani idda da take yi din awil madruwu ko kuma wanda aka fado alaihi akan shi din sai zamo iddatu wafatin idda na mutuwan miji ko na mutuwan mijin aka zo aka samu ko kuma na mutuwan mijin ne zo ya samu idda to yanzu anan fa aqsal ajalaini za a zauna mafi nisan ajali biyu ne. Misali, ya sake ta ne shika raja'i, kaga tun da shika raja'i ne, awwali ya zauje to ma da mafi iddaci ba, tana idda tana idda ta ga jini ɗaya ta ga jini biyu sai mijin na ce mutu. To yanzu da wannan mijin ya mutu, ai da mun ce wanda ya saki mace shika raja'i in ya mutu za ta yi ta kaba za ta gaje shi. Kaga yanzu iddatu wafatin ala iddati dalakin ko? To yanzu anan fa aqsal ajalaini. ai ba duk mata ne suke ainihin jini a wata-wata ba, wata sai a wata biyar ma take jini sau ɗaya. Ya sake ta ta ga jini ɗaya saura jini biyu sai ya mutu. To yanzu da ya mutu kaga da in ta ga jini in dan gaban ta ga jini biyu haɗi da wannan kaga ta gama idda ko to yanzu gashi ya mutu. Mutuwan nan kuma ya wajabta ta kaba wata hudu da kwana goma. To yanzu ya za ta yi sai mu ce a ƙasar ajalaini. Idan ta ci gaba da ganin jinin ta ga jini uku wata hudu da kwana goma bai kare ba sai mu ce sai ta jira wata hudu da kwana goma ya kare sannan ta gama idan kuma wata hudu da kwana goma nan ya gama bata ga jini uku ba sai mu ce sai ta jira ta gama ganin jini uku mun gane shine a kasal ajalai tunda wafati ne ya gamu da ainihin idda hakanan kuma idan ainihin wafati din ya gamu da ainihin istibra'i tunda mun ce istibra'i yana fadawa kan wafati ko ya ya mutu tana istibra tana me tana iddatu wafatin sai kuma wani ya take ta takun shubha ko takun zina ko takun fyaɗe ba za ta yi istibra'i ba yanzu istibra'i tunda ita ya ce ai istibra'i jini uku za ta yi to yanzu mijinta ya mutu tana ta kaba tana jiran wata hudu da kwana goma ga abin da ya faru na istibra'i to yanzu anan idan wata hudu da kwana goma ya kare bata gama jini ukun nan ba to bata gama ba sai ta zauna ta yi jini ukun nan idan kuma da aka take ta dinnan har ta gama jini uku amma wata hudu da kwana goma bai kare ba to dole sai ta jira wata hudu da kwana goma ya kare kaga kenan fa aqsa al ajlain to wannan ya ka mana kaida zai ka mana amsila wannan misalin shi ka mutazawwijin ba'inatahu kaman mutumin da ya auri ba'inatahu wanda ya sake ta shika ba'ini ai ba'ini ma kala biyu ne akwai ba'inul asghar akwai ba'inul akbar ko ba'inul akbar shine shika uku ba a tunanin zai aure ta sai ta yi wani aure ba shi muke nufi ba ba'inul asghar misali mutum ne ya saki matarsa shikan kul'i kaga wal kul'u alqatun ba'inatun ba ya sake ta shikan kul'i kaga ba'ini ne to da ya sake ta shikan kul'i jiya aka yi shikan an yi shikan yau sai yau ya dawo ya ce yana so ya aure ta aka shirya aka ɗaura aure to yanzu da aka ɗaura aure kaga sakin da ya mata na baya dole za ta yi idda ta fara idda tana yi tana yi bata gama ba gashi ya zo ya ƙara aurenta to yanzu ne aure ta din nan yace me sun mai ɗalliƙuwa sannan da ya auri bayi na tau sai ya sake ta ba'adal bina'i bayan ya yi kwanan aure wato kubanci wancan idan mutum ya saki matarsa shika ba'i bayan asgar irin wannan ko ya ƙara aurenta idan da take na farko bai rushe ba sai ya take ta takanta shi zai rusa idanta na farko amma kaddara ya sake ta da kul'i aka zo aka yi surutu aka yi wayewa aka yi mai aka ba shi hakuri aka ce mai da ita ya yaje a sake aurenta aka ji aka sake sabon aure ba ya aure ta ba yanzu bayan ya aure ta kanta tare yayi kwanan aure sai rai ya sake ɓaci ya sake ta to za ta ci gaba da wancan iddanta yawa wannan auren wannan auren bai rusa idda ba sai yayi kwanan aure bambanci da raja'i shi kuma in raja'i ne ya sake ta tana idda ko ta ga jini biyu yana miyar da ita wancan iddan ya rushe kaddar ko mai sare da ita wada zai sake ta sai ta fara sabon idda to shine dalilin da yasa anan yace summa ne ba ni gani wajen summa yudalliqu sanne sake ta ba'da bina'i bayan yayi kwanan aure kaga da kafin kwanan aure ne har yanzu lissafin wancan ne to yau bayan yayi kwanan aure sai ya sake ta to kaga iddati talaqin ala iddati talaqin da ya sake ta tana idda yanzu gashi ya aure ta yana yin kwanan aure in ya sake ta wancan iddan ya rushe wannan sabon iddan za ta fara mun gane wannan au ya mutu mutlaqan ko kuma ya mutu mutuwan nan mutlaqan ko yayi kwanan aure ko bai ba in kun lura kuma dama akwai ka'ida na almauti kan dukuli mutum ya auri mace ko bai kwanan aure da ita ba ya mutu kawai mijinta ya mutu dole sai ta kaba to yanzu ya sake ta shika ba'ini sai ya auro ta da ya auro ta ko kwanan aure bai ba sai ya mutu yanzu yana mutuwan nan yanzu wannan iddatu wafatin din ya danne wancan iddatu dalakin din mun gane yawa shine ma'ana au ya mutu mutu din yace mutlaqan ko yayi kwanan aure ko bai ba saboda an mutu ka dukuli ba to wannan kaga mun yi iddatu dalakin ala iddatu dalakin mun yi iddatu wafatin kenan ala iddatu dalakin ba sannan kuma na uku wa kamustabra'atin kaman wanda take istibra'i min fasidin daga ɓacaccen taku da aka take ta kaman takun shubha misali mutum ne da matarsa sai wani ya take ta takun shubha ba za ta istibra'i ba to yanzu tana cikin wannan istibra'i yudalliquha sai mai gidan nata ya sake ta an take ta tana istibra'i ta ga jini biyu saura ɗaya sai mijin nata kuma duk ya sake ta yanzu yana sakanta wancan istibra'in ya rushe yanzu za ta fara sabon lissafi na ainihin iddan shika jini uku mun gane zancen wancan istibra'i wannan shikan ya rusa shi kaga nan mun samu iddatu dalaqin ala istibra'in ko aw tuqaw bi fasidin ko kuma aka take ta da ɓataccen taku to bayan an take ta da ɓataccen taku to ita ita wannan din mustabra'atin min fasidin yudalliquha ba kaga anan shine iddatu talaqin ala istibra'in ba aw ko kuma ita wannan mustabra'atin din tana istibra'i to dau sai aka sake takanta bi fasidin da baciccen tako an take ta tana istibra'i ta ga jini biyu kuma du sai irin wanne ya ƙara faruwa wani ya sake takanta takun shi ba yanzu kaga istibra'un ala istibra'in wancan istibra'i ya rushe yanzu za ta fara sabon istibra'i mun gane wannan wa kamurtaji'in kuma kaman mutumin da ya raja'in matarsa mutumin da ya miyar da matarsa wa in lam ya masa kaga a can wajen ainihin ba'ini yace idan ya sadu da ita badal bina'i ba amma wajen raja'i yace wa in lam ya masa ya mai da ita ko da bai sadu da ita ba tsallaka ya ƙara sakanta to yanzu a nan sabon idda za ta fara matarsa ce shi kare ja'i sai miyar da ita bayan ya miyar da ita daga baya kuma sai ya ƙara sakanta yanzu wancan iddan da ta yi kafin ya mayar da ita ya rushe ko da bai sadu da ita ba yanzu sabon idda za ta fara sai dai anan malamai sun ce sai dai in an duba an ga cewa yana so ya tsawaita mata idda ne ita dama a wata uku take jini so ɗaya da ya sake ta sai da ya bar ta ta yi jini biyu kaga wajen wata shida kan jini na uku sai ya ce ya dawo da ita kuma da ya ta ita ba je ko ina ba sai ya ce ya sake ta kaga yana so ya tsawaita mata idda to in an fahimci haka sai a ce tunda bai sadu da ita ba za ta ci gaba da ainihin lissafin iddan ta na baya amma ba wannan tuhuma kan shi tun da raja'i ne ya da ita ko bai shafe ta ba ya sake ta za ta fara sabon idda shine wa in lam yamassa tallaka ya sake ta nan ma au mata ko ya mutu ya raja'inta sai ya mutu to yanzu a nan shi ma za ta fara ainihin sabon takaba ne wancan idda na raja'i din ya riga ya rushe wa kamutar datin kuma wannan misalin shi kamar mai idda ɗalaƙin iddan shika ne ya sake ta tana iddan shika wuɗi ad fasidan sai aka take ta ɓacaccen taku mijinta ya sake ta tana idda kawai sai aka zo aka take ta takun shubuwa ko takun kaɗe kaga yanzu wannan takun ya wajabta istibra'i da can kuma tana iddan shika sai mu ce kaga istibra'un ala iddati dalaqin yanzu istibra'in ya danne wancan yanzu istibra'in za ta fara lissafi wancan iddan ya ɓaci wa in minal mudalliki ko da ba mijin da ya sake ta shi ya take ta ya sake ta shika ba'ini kuma ya zo ya take ta tunda mun ce ba za ta bar gidan shi ba ko ya take ta a shubuwa ne ko ma ya shi ya take ta to duk da haka yanzu wancan iddan ya rushe za ta fara sabon idda wa amma min mautin amma idan iddan da take din iddan mutuwa ne sai wannan istibra'i ya zo ya same ta fa aqsal ajalaini kamar yadda muka faɗa a can wancan ka'idan za ta zauna a ƙasar ajalaini misali mijinta ya rasu tana ta kaba sai wani ya zo ya mata fyaɗe yanzu da aka mata fyaɗen nan kaga dole za ta yi istibra'i na wannan fyaɗen a halin kuma da tana lissafin wata hudu kwana goma na mutuwar miji to yanzu wanne za a yi idan ta gama jini uku nan na istibra'i kan wata hudu da kwana goma sai ta cika wata hudunta da kwana goma idan kuma wata hudu da kwana goma ya cika kafin wannan jini ukun to dole sai ta ƙare wannan jini ukun kaga ya zama istibra'un ala iddati wafatin kenan fa aqsa al ajalai ka akasihi kaman akasin haka akasin haka kuma tana ainihin istibra'i ne na bacaccen taku sai mijinta ya rasu tana istibra'i an take ta bacaccen taku sai mijinta ya rasu to yanzu kaga iddatu wafatin ala istibra'in kenan ko to yanzu anan ma fa aqsal ajalaini za ta zauna ajali biyun in jini ukun ta gama sai ta yi wata hudu da kwana goma in wata hudu da kwana goma ya kare bata gama ganin jini uku ba sai ta ga jini uku shine ma'anan akasi din wa ka mushtaratin ma misalin wannan kaman baiwar da aka siyar da ita fi iddati ko aka siye ta fi iddatin a cikin idda wanda irtafa a haidu a hailanta ya dauke yanzu misali baiwa ce sai aka siyar da ita da aka siyar da ita tana cikin idda mijinta ya rasu tana ta kaba sai kuma mai gidanta ya siyarwa wani yanzu ka tana ta kaba aka siyar da ita ko yanzu za aka siyar da ita tun farko mun ce ta jididul milki yujibu al istibra ko kaga yanzu istibra'un ala iddati wafatin yanzu anan ma fa aka ajalaini ko ta ga jinin in bata gama ta kaba ba sai ta gama ko ta gama ta kaban in ba ta ga wannan jini ɗayan ba dole sai ta jira ta ga wannan jini ɗaya ɗin. Mun gani? To, wa hajimar wadu'u min nikahin sayihin gairahu. Nan kuma haihuwa ne, in je mace ta haihu daga ingantaccen aure. Wahadima, wahadima, wahadima rusawa ne. Wahadima, me ya samu ku? Eh? wahada to wahada man zai fi kyau wahadama alwadu'u min nikahin sahihin gairahu alwadu'u haihuwa hadama ya rusa in dai haihuwan min nikahin sahihin na ingantaccen aure ne to yanzu wannan haihuwan ya rusa gairahu wani shi gaba daya ko iddatu wafatin ne ko iddatu dalaqin ne ko istibra'in ne in dai ta haihu haihuwan kuma ya tabbatar da cewa na mijinta ne ingantaccen aure to yanzu wannan haihuwan ya rusa duk wani idda dama Allah yana cewa wa ulatul amali ajaluhunna an yabana hamdahunna saboda haka in je wannan cikin na mijinta ne ingantaccen aure to ya rusa ainihin in ma mutuwa yayi wannan ainihin iddan nata na wafati tana haihuwa wannan iddan ya kare in ma mijin sakanta yayi tana da ciki idan ta haifi wannan cikin ta gama idda in ma istibra'i ne misali tana da ciki ne wani ya zo ya mata fyaɗe ko ya mata takun shubuwa za ta yi istibra'i tana haihuwa idan muka ga wannan cikin na mijinta ne misali mijinta suna tare da shi sai wani ya zo ya yi mata fyaɗe ko wani ya zo ya take ta takun shubuwa ba za mu ce za ta yi istibra'i ba to tana cikin istibra'in da wata hudu sai ta haihu yanzu wannan ɗan na waye namijinta na farko ne tunda ai daga yin wannan takun shi ba zuwa wata hudu ne wata hudu ba haihuwa wata hudu kaga wannan dan namijinta na farko ne kaga yanzu wannan haihuwa ne na ingantaccen aure ya rusa wannan istibra'in shine hadama gairahu ya rusa wani shi gaba daya gairahu ai eh gairahu wani shi wannan ainihin istibra'i din ko kuma wani shi wannan cikin eh ba za ta karasa kowanne ba kowanne idda ne ko istibra'in ne ko idda mutuwa mijin ne yanzu misali yau din nan mace tana da ciki tsohon ciki sai mijinta ya rasu yana rasuwa da minti biyu kut sai ɗaya fito ta haihu shikenan ta gama ta kaba babu zancen ta zauna kuma ta wata hudu kwana goma wannan haihuwan ya rusa wannan takaba haka nan ya sake ta yana sakanta jin ciwon shi kan kawai sai ta yi bari tana yin wannan bari shi kenan da mai bukata ma yanzu sai aure ta yawwa haka nan an take ta takun shuba ko kuma taku na kaɗe ana takanta da washe gari ta haihu yanzu wannan istibra'i din ba za ta yi shi ba mun gani kaga hadamal wudu min nikahin sayyin gairahu kenan wa min fasidin idan kuma ɓataccen taku ne israhu ya rusa ainihin idda na gurbin shi ɓataccen taku ɗin sannan wa iddatu ɗalaƙi ya rusa iddan shika yanzu misali mace ce aka yi mata ainihin fyaɗe tana da miji mun gane tana da miji wani ya mata fyaɗe ko aka take ta takun shi ba yanzu ba za ta yi istibra'i ba to yanzu da aka take ta nan dama tun da ta ga jini mijinta bai sadu da ita ba da ta ga jini miji bai sadu da ita ba sai wannan abin ya faru da wannan abin ya faru kuma bayan wata shida sai ta haihu kaga yanzu wannan tabbatacce wannan dan na wannan fyaɗen ko wannan takun shigowa ne ba na mijinta bane tunda shi ya yi istibra'in ta ta ga jini ɗaya bai sadu da ita ba sannan wannan abin ya faru bayan wata shida ta haihu kaga wannan dan na ɓaciccen taku ne to yanzu wannan haifuwan ya rusa israhu ainihin gurbin shi na wannan istibra'in sannan wa iddati talakin ya rusa idda na shika kaddara da a ce bayan an yi wannan fyaɗen ko bayan an yi wannan takun shi ba ana nan ana nan ana nan kan cikin ya girma ko bayan ya girma kan ta haifu sai mijin nata ya sake ta da ya sake ta ba za ta yi idda ba to yanzu ya sake ta kawai sai ta haihu to yanzu tana haihuwa wancan istibra'in da take yi dama idan mu tabbatar da babu ciki ne to yanzu akwai cikin gashi ta haihu wannan istibra'in ya kare sannan wannan shikan da mijin yayi mata ba za ta ga jini uku ba to yanzu wannan jini uku da za ta gani ma wannan haihuwar ya rusa shi mun gane ta ji ya rusa abu biyu ba sai ce me la wafatin dama ya abun uku ne istibra'i iddatu dalaqin iddatu wafatin ko to wannan ɓataccen taku ya rusa ainihin istibra'i ya rusa iddatu ɗalaƙin amma la wafatin ba zai rusa iddatu wafatin ba yanzu misali a ce ya take ta takun shubuwa ko fyaɗe bayan mijinta ya yi istibra'inta ma'ana ta ga jini ɗaya tun da ta yi wanki bai sali da ita ba wannan abu ya faru da ita aka ajiye tana istibra'i bayan wata shida sai ta haihu kaga wannan ɗan na wannan ɓataccen takun ne ba to an yi wata biyar sai mijin nata ya rasu za ta shiga ta kaba tana da cikin takun shi ba mijinta ya mutu ta shiga ta kaba za ta ga wata hudu da kwana goma ko to yanzu bayan wata ɗaya an cika wata shida kenan ko bayan wata ɗaya sai ta haihu kaga yanzu wannan haihuwan ai na ɗan wannan shubuhan ne na ɓataccen taku to bai rusa wannan takaban ba bayan ta haihu nan dole sai ta ci gaba da takaban nan ta yi wata hudu da kwana goma kaga ya rusa istibra'i ya rusa iddatu iddatu talakin amma la wafatin bai rusa iddatu wafatin ba to ya za ta yi fa aka san ajlaini alhamdulillah